ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta casa'in da biyar suratu tini ayoyinta guda takwas wannan sura tana cikin surori guda goma sha biyar waɗanda Allah ta'ala ya buɗe su biwawil ƙasmi wanda a nan Allah ya rantse da wasu abubuwa guda hudu kuma yake tabbatar da halitta ɗan adam bisa kyakkyawar sura da kuma yadda Allah ya dan kwafar da shi ya koma can bayan baya ko dai a aƙidarsa ko kuma a jikinsa sannan Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suna da lada ba mai yankewa ba sannan Allah subhanahu wataala a ƙarshe tabbatar mana cewa shine ahkamul hakimina na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wat-tini waz-zaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
الله سبحانه وتعالى يتي والتيني والزيتوني وطور sinin wa hadhal baladil amin waɗannan su ne abubuwa guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su kuma abubuwa ne daban-daban kuma dukkan halittu ne na Allah mun ce dama Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da dama yake da iko ya rantse da abin da ya ga dama ko ya rantse da kansa ko ya rantse da alƙur'ani yasin wal ƙur'anil hakim innaka laminal mursalin ko kuma ya rantse da halittarsa kamar yadda ya yi a nan gurin wattini Allah ta'ala ya rantse da ɓaure zaituni kuma ya rantse da zaitun wa sinin Allah ya rantse da dutsen nan na sinin wato duru saina'a inda Allah ta'ala ya magana da annabi Musa wa hazal baladil amin sannan Allah ya rantse da wannan gari amintacce shine garin maka to waɗannan abubuwa guda hudu da Allah subhanahu wataala ya rantse da su wasu ba su a yadda suke haka zahirin su wato tin yana nufin dai ɓaure zaitun kuma yana nufin wannan ɗan itace dai da aka sani wanda dama Allah ya ta maimaita wannan cikin alkur'ani cikin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam na kayan ci da kayan marmari Allah ya ta maimaita wannan وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه wani gurin Allah ya ce da aljannatai wato gonaki waɗanda suke na dangogi inibi da kuma zaitun da rumman masu kamanceceniya da juna da kuma waɗanda suka saba ma juna ko a ɗanɗano ko a kama wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna war rumana nan ma Allah ya ce akwai dabinai akwai kuma tsiro iri-iri waɗanda cinsa ya bambanta a wajen ɗanɗano da kuma zaitun da rumman yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba yana fitan muku da tsiro iri-iri da zaitun da dabinai da kuma dangogin inibi fa ambatana fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaitunan wa nakhala Allah ya fitar da ƙwaya iri-iri da inibi da kuma wato irin kamar kara irin su rake da sauransu da kuma zaituna da dabino iri-iri wani gure yake cewa a wajen abin da ya shafi min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala gharbiyya inda yake magana akan mai wanda ake matsowa daga jikin zaitun da kuma amfaninsa wajen fitila da wajen ci da wajen sha da shafawa da magani wanda masu bincike da research sun yi bincike iri-iri akan wannan ɗan itace zaitun kuma ana yin mansa ana yin abubuwa daban-daban da shi waɗanda masu bincike suka tabbatar da wannan to wa tsuri sinin wasu ga cewa zahirin wannan ana nufin attinul ma'ruf wa zaitunul ma'ruf wannan shine fassaran Abdullah bin Abbas da Hassan da Ata da Mujahid da Ikrama da Jabir bin Zaid da Ibrahim wasu malaman suke cewa wa zakara ba'dul mufassirina annahu inna ma aqsama bitin Allah ya rantse da wannan dan itace tin li'annaha fakihatun mukhallisa min sha'ibit tamdis wa huwa yadullu ala qudrati man hayyahu ala tilka sifa waja'ala alwahida minhu ala مقدار اللقمة وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به والثاني أن التين والسنشي تين دين با أنا نفهم ظاهر سوانا تين دين با سكشي تين دين أنا نفهم واتو مسجد نوح الذي بني على الجودي kajin wannan dai ka san kawai dai kadai ba a ce bane wa zaitun kuma suka ce yana nufin baitul maqdisi wai saboda anan ne ya fi fitowa anan aka fi samun sa a atiya ya rawaito wannan daga Abdullah bin Abbas ko atin yana nufin al-Masjid al-Haram wa zaitun yana nufin al-Masjid al-Aqsa wato kama ana nufin inda wancan ya fuftowa da inda wannan ya fuftowa sai aka rantse da dan itacen amma ana nufin gurin da dan itacen yake fitowa wannan shine fassarar malam Dhahak ko kuma atin yana nufin Masjid al-Aqsa wa zaitun yana nufin Baitul Maqdis inji Ka'ab da Qatada da Ibn Zaid ko na biyar annahuma jabalani wasu duwatsu ne guda biyu inji malam ikira mata a wata ruwayar yana nufin attinu aljabal allazi alaihi dimash wa zaitun aljabal allazi alaihi baitul maqdis na shida annatina masjidu ashabul kahfi wa zaitun masjidu eliya wato masjidul aqsa kenan inji malam qurazi ko na bakwai annatina jibalu ma baina qulwan ila hamazan والزيتون جبال الشام جمالا فرا to bayan an kawo waɗannan maganganu gaba ɗaya sai malam ɗabari ya tabbatar mana da me yafi inganci kamar da muka ce in an koro maganganun malamai da saɓaninsu akan fassara wani abu ya kamata kafin a wuce a faɗi menene ya farin jayi to qala ɗabari rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi wa sawabu min alqawli fi zalika indana bayan ya hakaito mana maganganun nan yace kaulin da yafi wato dacewa a gurinmu ƙaunin man ƙala a tinu huwa tinun lazi yi ukalu ita wannan dai tinu wannan ɓaure da kuke ci shi ne wa zaitunu huwa zaitunin lazi yi usaru min zaitu shi dai wannan da ake matso mai a jikinsa shi ake nufi li'anna zalika ma'arufin indal arab wannan shine sananne a wajen larabawa illa an yaqula qa'ilun aqsama rabbuna jalla sana'uhu bit-tin wa zaitun والمراد من الكلام والقسم منابت التين أنا نفي إن ديكي فتوى ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهبا وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك ذاك أتكين ودنا مغنغنو بكوي وند ذاك تار حنكلنك أكي shi dai wannan tinu da kashina da zaitun to su Allah ta'ala yake nufi a wannan guri wa tur sinin shi tur asalinsa dama dukkan dutse wanda bishiya take fitowa a jikinsa kun san duwatsu iri biyu ne yanzu nan da muka je filiya wannan dogon zunguraren dutsen nasu kuma zaka ga bishiyoyi sun fito a kai to wannan ana kiransa tur wa tur wa kitabin mastur fi raqin manshur an ce duk dutsen da bishiya take hudowa a jikinsa shine tur dutse mulmulalle kuma wanda bishiya ba ta fitowa a jikinsa shi ake kira jabal saboda haka wannan ana nufin tur sinin sinin din luga yana nufin saina wasu ma sun karanta wa tur saina'a sun karanta shi da haka قرأ علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو العالية وأبو مجلد وطور سيناء ممدود محموس كما مفتوحة السين ابن مسعود يا كرنتا دا أبو الدرداء دا أبو حيوة وطور سيناء إلا أنهم كسروا السين وطور السيناء وأن سنشي سيناء وأن سنشي سيناء أبو الجهد كما يأتي وطور السينين كما يدي زو أتين القرآن والجهدري وطور السينين كما في القرآن وطور السينين وطور السينين kunga kira'a nawa kenan kira'a hudu kenan watturi wattini wazaitun watturi sinin watturi sina watturi saina watturi sainin da kuma watturi sinin wannan sune kira'o'i guda biyar wa huwa saina'u shine wannan guri to duk da haka sun yi sabani akan ma'anar sa kila ma'anahu alhasanu da wannan dutse kyakkyawa ko da wannan dutse mai albarka tunda Allah ce wa shajaratan takhruju min duri min duri saina'a da wannan bishiya da ta fitowa a yankin da akwai wannan duru saina'a din to saina'a yana nufin mai albarka ko kuma sunan wata bishiya ce da take fitowa a gefen sa aka kira ta da wannan suna to sai Allah ta'ala ce wa hazal baladil amin sannan Allah ta'ala ya rantse da wannan gari inda Allah ya ce can ma la uqsimu bi hazal balad wannan gari mai aminci garin maka wanda Allah ta'ala yake cewa fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga wannan guri ya samu aminci ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali saboda haka a amintar da duk wanda ya shiga wannan ɗaki na Allah kada a furgita shi kada a razana shi kada a tsorata shi kada a kai masa farmaki kada a yaƙi kada a zubar da jini a bar mutane su samu kwanciyar hankali da nutsuwa su kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sai Allah ta'ala ce wa laqad khalaqanal insana haqiqa na halicci mutum Allah yakan ce khalaqana ya kawo shi da siga jam'i amma wannan nuna ana kiranta nunul azama nuni ce ta nuna girma ta nuna isa ta nuna katsaita ba wai wani ne da Allah suka taru suka yi wannan aikin ba to Allah ya ce wannan shine jawabul qasami haqiqa na halicci dan adam fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun daidaito mafi kyawun daidaito kamar da ya faɗa a wata ayan ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak wannan an kalle shi a matsayin sura ta jiki ko fi ahsani taqwim an halicci mutum akan fidira ta musulunci ya taso akan tauhidi haka kowa aka gina shi in ka ga mutum ya juye to wani ne ya juya shi amma an bar shi yadda Allah ya halicce shi fitratan lahi lati fataran nasu alaiha la tabdila li khalqillah wannan haka Allah ya halicci mutum kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi sai Allah ta'ala ce thumma radadnahu asfala safilin sannan muka mai da shi zuwa ga asfala safili na mafi ƙasan ƙasa mafi ƙasan ƙasa a nan zai ɗauki ma'ana biyu in ta ɓangaren sakaci ne wato ya fita daga kan abin da Allah ya halicce shi na tauhidi ya koma shirka ko ya fita daga kan abin da Allah ya halicce shi na aƙida ya koma kan shirka ko kan kafirci to kaga ya fita daga halittarsa ta asali wacce aka gina shi akan tauhidi da imani da Allah idan kuma ana nufin gangar jiki ne ana nufin ya tsufa sai zama a nan gurin asfal safilin kamar da Allah ta'ala yake bayani ne akan ya mai da mutum wato bayan tsufa suma ja'alan ba'du da'afin quwa suma ja'alan ba'du da'afin quwatan suma ja'alan ba'du quwatan da'afan wa shayba to wannan da'afan wa shayba raunin da mutum ya samu na tsufa ya kandare ya mokatse ya rame ya kandare ya bushe idansa da haƙorinsa da jinsa da ganinsa komai ya tauye tafiyarsa sai da sanda jikinsa yana rawa wannan alama ce ta tsufa to idan an ɗauki wannan a matsayin kenan ana nufin gangar jiki wato fassarar ɗayan biyu ne fi ahsani taqwim ko dai yana nufin halittarsa ko kuma yana nufin aqidarsa thumma radadnahu asfala safilin sannan muka mai da shi zuwa ga kaskancin kaskanci wato ƙasan ƙasa illal ladzina amanu face waɗanda suka yi imani su idan sun tsufa za ga tsufansu ya bambanta duk wanda ya tashi akan aiki na kwarai akan aiki na bauta Allah da kyautatawa ko ya tsufa sai ka ganshi ni tsatse duba limamin mu nan ga shekaru da yawa amma zai zo ya hau mumbari yayi hudu ba yanzu da ba dan ilimi ba da da da da da aikin musulunci da hidima ba to sai ka ga mutum ya kai irin wannan lokacin ma ba zai ma dago ba ma ba zai ma kalli ba ma to saboda haka in kana karanta Qur'ani da yawa kana karanta hadisi da yawa kana salati da yawa kana istighfari da yawa kana hailala da yawa kana abin kirki da yawa sai ga tsufanka da nutsuwa tsufanka da hankali tsufanka da abin wato farin ciki kuma duk aikin da kake yi din nan a baya mai kyau wanda yasa yanzu ka tsufa ka kasa sai Allah ya ci gaba da baka lada da kana iya tafiya ka je wani abu sai ka kasa to Allah sai ya ci gaba da baka ladan kamar kana zuwa da kana iya karanta Qur'ani izu 20 ko 10 yanzu sai Allah ya ci gaba da baka lada saboda dama can kana yi da ba dan tsufa ba da ba za ka daina ba to shi sa Allah ya ce illal ladzina amanu in yana nufin wato tauhidin sa da aqidarsa in kuma yana nufin siffarsa ta jikinsa wato abin nan yana nufin wato siffarsa ta jikinsa kenan in kuma yana nufin aqidarsa ce an nakasta shi ya koma baya akan aqidarsa to illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani su ne waɗanda ba sa barin abin da aka halicce su a kai na tauhidi da aƙida sai ka ga mutum ya taso mumini ya ci gaba da rayuwa mumini kuma ya cika mumini saboda ba a gayyara wannan fitirar tasa ba kai dama musulmi ne sai musulmi suka haife ka kuma aka ci gaba da renanka akan tauhidi kaga baka da matsala illal ladzina amanu wa amilus salihati amma wanda aka haife shi a hannun yahudu ko a hannun nasara ko a hannun maguzawa inna ma yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi abawahu waɗannan su suke gurɓata mutum in ka samu iyaye maguzawa sai ka maguzance in ka samu nasara sai ka nasarance in ka samu yahudawa sai ka yahudance in ka samu musulmi kuma dama kai musulmi ne shi yasa ba a ce aw yusulmanihi ko su mai da shi musulmi ba dama can musulmi ne kowa akan halittarsa shine Allah ya ce illal ladzina amanu face waɗanda suka yi imani imani mun ce ƙaunin ne bil lisani wa amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani lil imani khamsu nunat imani yana da nu'ara guda biyar qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani wannan shine abin da ahlus sunna suka yi ittifaki akai cewa imani ayyukan zuci abinda Allah ya ce a kudire a rike a rike a tsaya tawakkuli yarda duk suna cikin imani abinda zaka faɗa da bakinka karatun qur'ani sallah istighfari wa'azi kalma mai daɗi yana cikin imani abinda zaka aikata da gabbanka na tafiya ko na zama ko na tashi ko na waye in dai Allah ne ya ce kai kuma ya yarda a yin kuma kai shi yadda sunna ta ce to yana cikin abin da yake ƙara imani kuma imani a aqidan mu yazidu wa yanqusu kuma imani yana da usul yana da furu usulul iman guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan sune tushen shida al imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an tariqi imani yana da rassa 70 da yan kai ko 60 da yan kai koli kolin shine la ilaha illallah ita ce rumfa tauhidi da aqida shine rumfa sannan kuma kunya ma tana daga cikin imani sannan dauke abin da zai cuci jama'a akan hanya ma shi ma na cikin imani domin ya shigar da wani aljanna ra'aytu ar-rajula yataqallabu fil jannati fi fi shajaratin qata'aha ala zahari tariq kanat tu'zin nas haka kenan illal ladzina amanu wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai sune ayyukan fili wanda ake gani an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila waɗannan duk ayyuka ne na fili mutum ya faɗi kalmar shahada yadda da ita aikin fili ne mutum yayi sallah a cikin jam'i guda biyar din nan ya bi da nafulfuli yayi azumi ya bi da nafulfuli yayi yayi zakka ya bi da nafulfuli yayi haji ya bi da nafulfuli wata rahama ta Allah wato duk abin da Allah ya ce a yi na wajibi mafi yawansu kuma suna da nafulfuli yanzu kalmar shahada ɗaya take shigo da mutum musulunci amma kai ta maimaita ta kuma nafila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 wannan zai zama dalilin ka na kariya a wannan rana kuma ka samu daraja da ba wanda ya samu irin wannan daraja sai wanda ya kwatanci irin wannan to kaga wannan duk ta nafila ce to sannan sallah bayan wacce muke ta farilla a zahar la'asar magariba isha asuba raka'a goma sha bakwai a lokacin zaman gida raka'a goma sha ɗaya a lokacin tafiya akwai kuma nafulfili akwai nafulfilin dare akwai na rana akwai irin su raka'a talfajari akwai duha akwai rawati qabla zuhuri ba'da zuhuri akwai kafin isha akwai bayan isha akwai tsakar dare tahajjudi ne tarawihi ne asham ne ko ma me kira shi ka dai tashi kai sallah saboda haka salatul layli masana masana haka nan kaga azumi bayan wannan da aka wajabta mana na ramadana akwai azumin nafilfili irin sittan shawwal irin azumin litinin da alhamis irin azumin sha uku sha hudu sha biyar irin azumin annabi dauda ka yau ka sha gobe irin azumin sha'aban da annabi yake da yawa irin watan watan almuharram da kuma azumi irin na ranar arfa da ranar ashura da tasu'a duka ga waɗannan nafilfili ne haka nan zakka bayan wacce Allah ya wajabta a fita so ɗaya a shekara shin ta shanu ce ta raƙuma ce ta awaki ce ta tumaki ce ta gwal ce ta azurfa ce ko ko ta tsiro ce ko ta inibi ce ko ta dabino ce ko ta sha'ir ce to kuma ita ma bayan kayi ta wajibin an so kai ta nafulfili kai ta bada kuɗi na nafila ka gina masallaci kai makaranta ka taimaka kai kaza duk nafulfili ne haka nan haji in ka je so ɗaya kai haji so ɗaya kai umara so ɗaya ka so ta wajibi ka koma kai ta maimaitawa duk nafila ne saboda haka illal ladzina amanu wa amilus salihati malamai suka ce idan Allah ya faɗi imani kuma ya biyar da amalus salih to imani ya zama wancan usul din imani kuma amalus salih ya zama aikin zahiri domin in an faɗi amalus salih imani ya shiga in an faɗi imani amalus salih ya shiga in an raba su kuma to imani ya shafi ayyukan zuci amalus salih kuma ya shafi ayyukan fili falahum ajrun Allah ce to waɗannan suna da lada gairu mamnun ba mai yankewa ba ko kuma gairu mamnun ba wanda za a yi musu gori a kai ba min almanni ko baya yankewa ko ba za a yi musu gori ba duk ma'ana biyun ta shiga fa ma yukazzibuka ba'du biddin to me yake sa ka ƙaryatawa biddini da addini ba'du bayan wannan bayani da Allah ya Allah ya faɗi shi ya halicce ka shi ya samar da kai shi ya kago ka shi ya ciyar da kai shi ya shayar da kai shi ya yi maka komai shi ya yi duniyar da kake ciki shi ya iskar da kake shaƙa shi ya yi ruwan da kake sha shi ya maka ƙofa ido kake gani ya maka ƙofa hanci kake shaƙa ya maka baki kake magana ya maka ido kake saurara ya maka dubura kai kashi kai tusa ya maka gaba kai fitsari ka fitar da mazi da waji da waye da duk to wannan duk da ya maka wannan me yasa kake kafirce masa ma garraka bi rabbikal karim fama yukazzibuka ba'du bid-din ba'du bayan duk wannan bayani fama yukazzibuka bid-din aiwa me yake sa ka yake sa ka ƙaryatawa ko yake sa ka ka zama cikin masu ƙaryatawa da addini alaysa Allah shin yanzu ba Allah bane subhanahu wata'ala bi ahkamil hakimin mafi hukuncin masu hukunci wajen kyautatawa wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wa yafa Allah kyautata hukunci saboda shi hukuncin Allah ba irin hukuncin mu bane da akwai san rai akwai san zuciya akwai jahilci akwai gyara akwai taɓargaza wani lokaci da san rai shi hukuncin Allah tsaba adalci ne a cikinsa shi yasa malaman usulul fiqh suka kasa hukuncin nan cewa shi hukunci yana bukata abu biyar akwai alhakimu mai yin hukunci akwai al-ahkam hukunce hukuncen akwai al-mahkumu alaihi wanda ake hukunci a kansa akwai al-mahkumu fihi ayyukan da ake hukunci a cikin su akwai almahkumu bihi abinda za a yi hukuncin da shi waɗannan abubuwan duk sai an neme su tukunna alhakim huwa Allah Allah shi kadai ne mai yin hukunci saboda haka sai kuma abinda Allah ya ce ya yadda ya zama hukunci kamar yadda ya ce ya yadda duk magana da manzo Allah ya faɗa hukunci ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum to sai a yadda da wannan to suka ce hukunci a gurin su ya kasu biyu akwai al-ahkamu taklifiyya akwai al-ahkamu wad'iyya akwai hukunce hukunce da suka shafi mutum kowa wannan hukuncin ya hau kansa guda biyar wajibi muharram mubah makaruh da kuma masnun akwai abin da haramun ne ka aikata akwai abin da wajibi ne ka aikata akwai abin da an so ka aikata za a baka lada in baka yi ba ba alhaki akwai abin da an so ka bari amma an kai ba alhaki amma an so ka bari akwai abin da aka halatta maka da yi da bari da ɗaya ne su ake kira alhakamun takalifiya wajibi masnun mubah makaru haram sannan akwai kunce-kunce guda goma sha ɗaya su kuma wani abu ke tasowa ana kiransa al'ahkamul wada'iyya su ne za ka ji an ce sahihu da fasidu da sharɗu da illa da mane da sabab da ada da ƙada da i'ada da kuma rukhsa da azima su ne su goma sha ɗaya waɗanda su ma duk suna cin al'ahkamul taklifiya to ahkamul la an kasa shi akwai al'ahkamul ƙada akwai al'ahkamul shar'iyya akwai al-ahkam al-kauniyya al-ahkam al-kauniyya sune abubuwan da Allah yake hukunta su kaunan kunu turaba shikenan ka zama kasa kawai an ce ka zama kaza wannan baka da iko ka canza akwai kuma hukunce hukuncen shari'a wanda Allah zai ce in an yi kaza za a samu lada ko za a samu zaman lafiya ko za a samu ci gaba ko za a samu alheri in an yin sai a samu in an saba kuma sai a tafi wuta Allah ya tsare mu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
waɗannan ayoyi da wannan sura ita ce sura ta casa'in da shida sunanta suratul alaki sura mai magana akan gudan jini al'alaq idan mutum ya zama tsoka kuma zai zama gudan jini walaƙad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين to suratul alaq suna mai magana akan gudan gudan jini gudajin jini alaka guda daya al'alaqatu guda daya alaq kuma jam'in sa to wannan sura tana da ayoyi goma sha tara kuma abinda take koyarwa shine abinda aka fara wa annabi wahayi na ayi karatu bayan ta yi magana akan karatu da kayan karatu sai kuma aka yi bayani akan abu jahil wanda ya dinga yin fitsara da rashin kunya da fito na fito da girman kai da gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abinda zai masa da kuma shi abinda ya yi duk a cikin wannan sura za a samu wannan bayani to Allah subhanahu wataala bismillahir rahmanir rahim yace iqra'a kayi karatu bismi rabbika da sunan Allah mahaliccinka allazi khalaqa wanda ya halitta kayi karatu ko me zaka karanta karanta amma da sunan Allah in zaka karanta harkar addini ka karanta da sunan Allah in harka karatun zamani ne shi ma karanta shi amma fa da sunan Allah ma'ana kakka cire Allah a cikin karatunka kaka ce wannan karatun ba Allah kuma tunda da sunan Allah kake karantawa duk abin da ka ci karo a cikin karatun ya saba Allah cire wannan theory din ka wurgar sai ka ci gaba da karatu akan sunan Allah shi yasa Allah ya ce iqra bismi rabbika kayi karatu da sunan Allah ka ce bismillah kuma bismillah din nan ta zamo aqidatan aqidat ka bismillah dama komai Allah kake nufi aqidarka shine Allah kake nufi sannan kuma kace bismillah da bakinka kuma sannan ka sa sunan Allah a ciki in aiki za ka yi ka yi da sunan Allah in abinci za ka ci ka ci da sunan Allah duk rayuwarka ka sa sunan Allah to ba za ka taɓe ba shi yasa ga bismillah din nan da ake cewa malam bismillah to wannan akida ce mai kyau eh bismillah ta shiga kasuwa ta shiga siyasa ta shiga tattalin arziki ta zama zamantakewar mu rayuwar mu wannan addini namu shine addinin iqra'a iqra fi ila amrin majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damir mustatqiruhu anta ka yi karatu ba faɗi me za ka karanta ba saboda karatu bai da iyaka kuma ba shi da ranar gamawa ba shi da ranar ƙarewa kuma Allah ya ce a karanta addini kuma a karanta duniya malamai suka ce abubuwa guda shida suka tabbatar da haka abu na farko farkon abin da Allah ya fara halitta shine me shine alƙalami ko yana cikin farko farko don akwai saɓanin malamai al'arshi ne farko ko ko alƙalami amma hadisi ya zo awwalu ko awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub cikin hadisin muslim ko yana cikin farko farkon abin da Allah ya halitta alkalami yace kai rubutu da annabi sallallahu alaihi wasallama yaje isra'i yace ya ji ƙara alkalami yana rubutu to kaga wannan rubutun alkalami din wato ya nuna mana darajar karatu tun da aka fara halitta alkalami ko yana cikin na farko farko na biyu annabi adam Allah ya bashi darajoji darajojin nan malamai sun ce guda biyar ne daraja ta farko shine abul bashari duk wani mutum annabi adam ne babansa shi ko ba shi da baba ba shi da baba ba dan kowa bane ba dan kowa bace ba wata mata babarsa amma kuma kowa bani adama ne Allah ya kira mu so biyar alkur'ani ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu haka kowa ya takama babansa adamu ne kullukum min adam wa adam khuliqa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab dukkanin ku ƴaƴan annabi adam ne annabi adam kuma daga ƙasa aka yi shi daraja ta biyu khalaqahu bi yadihi lima khalaqatu bi yadayya Allah shi ya halicce shi da hannunsa da ta dace da shi na uku yace wa nafakhtu fihi min ruhi na busa masa rai Allah shi ya busa annabi Adam rai na hudu wa asjada lahu mala'ikatu wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu sannan na biyar wa allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa wannan ilimin da aka fifita annabi Adam da shi akan mala'iku ilimin sanin zaman duniya ne da amfanin cikinta saboda haka ilimi ne na rayuwa ilmul hayati ne saboda haka sannan kun ga abu na uku farkon wahayin da aka wa annabi iqra'a ayi karatu kun ga wannan ya nuna daraja ilimi sannan abu na hudu Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba sannan kuma falalar Allah akan ka mai yawa ce tare da haka yace wa qur rabbi zidni ilma Allah karo min dai an sanar da shi ne yace karo babu abin da Allah ya ce annabi ya roki a kara masa irin ilimi wa qur rabbi zidni ilma kun ga wannan ya nuna darajar ilimi sannan Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun yanzu da masu sani da jahilai za su daidai ba za su taba daidai ba sannan Allah ya ce inna ma ya khasha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah kadai a cikin wato abin nan a halittarsa ko a cikin bayinsa su ne malamai amma fa malaman da suka san darajar ilimin suke aiki da shi saboda haka kun ga wannan ya nuna darajar ilimi da kuma ilimin shari'a da kuma ilimin rayuwa to kayi karatu bismi rabbikal ladzi khalaqa ba a ce khalaqa maza saboda wallahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil ko bi kulli shay'in wakil ko ala kulli shay'in wakil wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa komai halitta Allah ne khalaqal khalaqal insana sai kuma ya ware dan adam khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum min alaqin daga wannan gudajin jini wanda aka gaya mana a waccan aya din ko walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata haka hadisi na hudu a cikin al-arba'una hadis ya zo mana cewa idan aka sa mutum a cikin mahaifa kwana 40 yana mani thumma yakunu alaqatan ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يفتر إليه الملك في- فيؤمر بكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد to kun ga wannan ya nuna maratib ne na halittar dan adam aka zo kan alak wanda wannan kuma koya mana ilimi ake yi na wato sanin halittar dan adam da kuma yadda rayuwar dan adam take iqra'a sai Allah ya ce kayi karatu wa rabbukal akram kayi karatu wa rabbuka al akram Allah subhanahu wata'ala mahaliccinka shine mafi karamci ka karanta kaɗan ya baka da yawa karatu mai albarka kenan karatun shari'a karatun addini karatun alqur'ani karatun sunna to can an ce iqra bismi rabbika nan sai aka ce iqra wa rabbukal akram da haka wannan ta'alluqinta da rububiyya ne wannan kuma ta'alluqinta da rububiyya ne da asma'i was sifati domin al-akram sunan Allah ne subhanahu wataala karim kuma al-akram karimul akram al-akram ah, karama sifa ce min sifatihi al-akram suna ne min asma'ihi sannan yukrimu man yasha yana girmama abin da yaso ya girmama ya mutunta abin da yaso ya mutunta da haka wannan wasu malamai sun bambanta cewa wannan karatu na farko karatu ne am ka yi karatu duk abin da za karanta a duniya amma da sunan Allah shi sa aka haɗa halitta aka ce Allah zai halaka saboda ka san ɗabi'un halitta irin ilimin biology da sauran ire-irensu nan kuma ikira wa rabbukal akram aka ce kama an keɓance wancan am ne da na shari'a da na rayuwa nan kuma wa rabbukal akram ikira sai aka tare ka aka kawo ta jumla a gaban ikira wa rabbukal akram ta haka ka san Allah kenan ka san ilimin shari'ar musulunci shine ilimin da ya fi kowanne daraja allazi allama bil qalam Allah shine wanda ya sanar da mutum ta hanyar rubutu da alƙalami alƙalami iri-iri na zamani alƙalamin gamba alƙalamin bayro alƙalamin keyboard alƙalamin tafureta alƙalami yanzu har an kai yanzu alƙalami ma akan iska ake rubutawa to duk abin da za ka yi rubutu da shi in dai za a gane sunansa alƙalami da haka shi kansa alƙalamin ana updating ɗinsa ana upgrading ɗinsa da wanda ka sani da ba yanzu shine yanzu ba da can alƙalami na gamba ake yi a yi masa kafe ko a yi jirge a yi tawada da zige da ƙaro ko da wanke to sai alƙalamin bature ya zo shi da tawadarsa yake zuwa shine bairo haɗe da tawadarsa ake yin sa ana nan sai tafureta ta fito ma ga takarda ga alƙalamin ga ga rubutun ana nan sai ga keyboard ya fito shikenan ana ta tafiya kuma yanzu gashi a jikin handset ɗinka ma ga abubuwa nan kana ta rubutawa kai sendin kai printing kai kaza duk da da, da alƙalamin ɗan yatsunka da kake daddannawa a cikin keyboard keyboard din nan digital ne ko ko eh, keyboard din nan wato hardware ne ko software ne gashi nan iri iri to duk kai karatu kai dai kai karatu so da haka Allah ya faɗi kayan karatu allama al-insana ma lam ya'lam Allah shine wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba karatun da Allah ya sanar da ɗan adam yana da yawa amma duk da haka Allah ya tsoke shi ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan wallahu khalaqakum wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk karatun da aka baku Allah ya ce kaɗan ne ga wannan ayoyi guda biyar su aka fara wa manzon Allah wahayi da haka wannan addinin namu na karatu ne bai da jahilci ba tilas ne kowa ya tashi ya karatu ba a yadda da zaman banza da jahilci a musulunci ba kuma komai shekarunka ko kai mace ke mace ce ko kai namiji ne ko mai shekaru ne ko matashi ne ko yaro ne kowa ya tafi makaranta a budewa mata makaranta a budewa dattijai makaranta a budewa matasa makaranta a koyi ilimin addini a koyi ilimin zamani ilimin addinin nan da shi za mu san Allah mu san addinin Allah mu san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu so shi mu girmama shi mu san darajar sahabbai mu san darajar shari'a mu inganta rayuwar mu ilimin nan na duniya kuma shine ilimin sana'o'i da bincike akan halittun ƙasa yadda za mu gane abin da za mu iya cirowa tunda Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya ce dan ku nayi to ko ba mu da ilimin da za mu amfani abin an yi dan mu amma kuma sun zo suna tonewa ko sun zo sun gano sun kwashe kun ga ashe kenan rashin ilimin zamani matsala ne ma akan yadda zaka rayu a duniya yadda zaka yi noma na zamani yadda zaka yi kiwo na zamani yadda zaka san tsirrai na zamani da fannonin likitanci da fannoni na rayuwa na na, na sana'ar magani da fannoni na mata bangaren koyarwa da kimiyyar wa'azi da koyarwa a makarantu wannan duk muna buƙatar kada mu buƙaci waninmu shine ka'idar kawai mu cike duk wani gurbi da duk wata baraka da duk wata tawaya duk abin da ake ganin ɗaukaka ne a duniya kada mu bada kofa a ce a cikin musulmi ba wanda ya iya wannan na'am
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Allah subhanahu wata'ala ce kalla wannan ana nufin haƙƙan cikin ma'anonin kalla takan zo rad'u wato a ce tirɗinka ko a ce kaiconka ko a ce a hirɗinka ko kuma kalla ta zo da ma'anan tabbas Allah anan ta zo da ma'anan tabbas kalla innal insana dukkan mutum in ba wanda Allah ya tsare ba la ya tsaga yakan yi tsagawa yakan yi girman kai yakan nuna isa da takama an ra'afu stagana in ya ga yayi arziki ko ya gan shi da kuɗi ko da mulki sai ya fara jiji da kai ya canza abokai ya canza mata ya canza ƴan uwa ya canza gida ya canza unguwa canza magana ya canza murya ya canza tafiya canza tufafi canza kallo canza rayuwa duk komai ya canza da yanzu ku talaka ne kafafun abokansa talaka ne to yanzu ba zai ci gaba da abota da ku ba tsohuwar matarsa ta noma sai ya wurgar da ita nemo ta sabuwar amarya yan birni ya cike gurbinta da ita ya watsar da ita da 'ya'yanta tashi daga unguwa kun dame shi yanzu ga kwata ga kwatami tashi ya koma can ya baku gaishe kuma in sai ya ce ya ina na san ka ne ce ai muna yaro ba mun yi wasa ba ce ani kai duba da kyau an ra'ahu sagana to sai wanda Allah ya tsare in ka kalli kitabu da sunna da manhaji salafu salih sai ka yi hankali an ra'ahu sagana dan ya ganshi ya wadata sai kuma ko wadatan nan ta arziki ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta kasaita ko ma ya zama arne gaba ɗaya sai wadatu daga barin musulunci inna ila rabbikar ruja Allah ya ce haƙiƙa komawa zuwa ga Allah mahaliccinka take komawa ɗin nan ko dai komawa bayan mutuwa a mutu a koma ga Allah min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ko kuma komawa zuwa ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan komawa ne zuwa ga Allah ko kuma ar-ruj'a komawa zuwa ga addini in ana neman mafita to a koma zuwa ga Allah ila kitabu was sunna wa ma kana alayhi salafu salih shine ma'anar ruj'a za ta dauki ma'anar koma lahira ko kuma komawa a nan duniya ana neman mafita to a koma zuwa ga Allah ara'aita allazi yanha ara'aita takan zo da ma'ana akhbirni ka bani labarin allazi yanha wanda yake hana abdan bawa idza salla idan yana sallah yace kakkai sallah wannan babban musifa ce ka ce wa mutum kai sallah ara'aita ka bar labarin sa in kana alal huda idan wanda ake hanawa ya sallan yana kan shiriya au amara bi taqwa ko kuma yana umarnin wani da ya ji tsoron Allah to dan me za a hana shi sallah ara'aita Allah ce ka bar labari in kazzaba wata walla idan shi wannan din mai hana ai sallar ya ƙaryata addini ya bada baya wato ya bin manzon Allah ya ƙaryata musulunci alam ya alam shin bai sani ba bi anna Allah yara cewa Allah yana ganinsa kalla ahir ɗinka ahir la illam yantahi idan bai hanu ba idan bai kunna bai tsawatu ba la nasfa an bin nasiya zan tanka da ƙiyarsa annasfu wato wannan ma'ana yana nufin as-safa'u yana nufin al-akhazu a tanka da ƙiyarka ko a danƙi makwarkwadar kanka nan nasiya gaban kai daga nan inda ake kira madiga zuwa gaba to nan Allah ya ce zan tankada nan ka san in an tankada mutum da baya kenan zai faɗi to Allah ya ce zan tankada shi wuta ya faɗa da baya idan ya ƙara wato kusantar annabi sallallahu alaihi wasallam nasiyatin wannan makwarkwadar kai kazibatin makaryaciya khati'a wacce take cike da kuskure kuskuren kuma na kafirci falyada unadiyahu ya kirawo yan kulab dinsa yan dakalinsa yan dandalinsa yan majalisarsa in fada yake so ai da Allah Allah ya ce to ya kirawo bataliyarsa sanada uzzabaniya ni kuma zan turo zabaniyawa mu ga yadda rigima za ta kare tsakanin yan majalisarsa da yan dandalinsa da yan kulab dinsa da yan dakalinsa da, da, da, da zabaniyawa kalla Allah ya ce a hirɗinsa la tuɗi'uhu kakka kuskura ka bi shi wa sujud ka ci gaba da yin sujjadaka wa qatarif kai kusanci da Allah to nan hadisi ya zo daga sahihu muslim da imam al-bagawi ya rawato a cikin tafsir daga ubaidillah bin mu'az da muhammad bin ala al-qaisi daga hadisin abu hurairata haka ya zo hadisin al-imam an-nasa'i a cikin al-kubra da imam ahmad ibn hibban da baihaqi da Abu Nu'aym a cikin Dalailin Nubuwa da Wahidi a cikin Wasif da Imam Tabari ta hanyar Abi Saur daga babansa daga Abu Nu'aym yace cewa qala Abu Hurairata qala Abu Jahal hal yu'athiru Muhammadun wajahu baina azhurikum kuna kallo Muhammad yana dirmuza fuskarsa a cikin turbaya kuna kallo qalu na'am qala fa billazi yuhlafu bihi na rantse da wanda ake rantsuwa da shi la in ra'aituhu ya fa'alu zalika la ata'anna ala raqabatihi idan na ganshi yana sallah sai na taka kansa fa qala lahu ha huwa zaka yusalli sai wanda yake tambaya ce to ga can yana sallah je kaka yi mu gani fan talaqa li yata'a ala raqabatihi sai tafi wai domin ya taka fuskar annabi fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibaihi aiko ba a ce ƙala ba sai gashi ya danno da gudu ya ya ya yo kwana ya sheko da gudu yana tafiya akan digadiginsa wa yattaqi bi yadayhi yana haka yana karewa da hannunsa ashe wani abu ya hango fa atahu suka zo fa qalu malaka ya abul hakami me ya faru ne kai da kace zaka taka kan annabi fa qala inni inna baini wa bainahu khandaqan min narin ai wani irin rami na gani na wuta tsakanina da shi wa haulan naga tsarmakatai irin abun tsoro din nan wa ajine hatta naga kuma wasu fakafakai suna farfar farfar haka a gabana ashe zabaniya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ga wa annabi haka sai ya ce wallazi nafsi biyadihi law dana minni da ya kuskura ya zo kusa da ni lakhata fathul malaikatu udwan udwan da sai mala'iku sun danke shi sun dinga tsuntsunka shi gaba gaba gaba gaba gaba haka za su bai da shi wato guntu guntu guntu guntatakinsa za a fisa za a mai da shi fa anzalallahu ta'ala a ra'aitan laziyan ha shine aka saukar da wannan zuwa ƙarshen sura abdullahi na abbas ya rawaito hadisi wanda al-imam al-bukhari ya rawaito da abdurrazzaq a cikin tafsir da imam tabari daga hadisin abdullahi dan abbas yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli annabi yana yin sallah fa jaa abu jahalin sai ga Abu Jahal ya zo faƙala ya ce, Alam an haka an haza, wai ban hana ka yin sallah ba, ban ce kakka ƙara yin sallah, wai Abu Jahal ne zai da sallah. Fansa rafa ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallama faza barhu, sai annabi ya juya daga barinsa sai ya buga annabi tsawa. Faƙala Abu Jahal, wallahi innaka la ta'lamu ma biha najin aksaru minni. Kai ka san duk garin nan ba wanda yake da dakali, ka san akwai majalisa ta dakali ko tabarma ko dakali ko dandali ko majalisa ko kulab ko kungiya to yace to duk garin nan ba wanda ya fi ni abokai ba wanda ya fi ni masoya in rigima za a yi zan ɗebo maka dangi na a zo a buga wai annabi yake ga zai ɗebo dangi da ƴan majalisarsa fa anzalallahu ta'ala falyada unadiyahu sanada uzzabaniya abdullahi dan abbas yace wallahi law da anadiyahu la akhadhathu zabaniyatullah wallahi da ya kuskura ya kirawo din da an ga aiki zabaniyawa bayyana za su yi a ga zabaniyawa wanda ba taɓa ganin irinsa a duniya ba shi kansa sunan ma ba taɓa jin irinsa ba sai a nan zabaniyawa kai daga jin sunan ka san babban matsala ce wannan ije to wallahi yayi hankali eh ya yi hankali da bai kirawo 'yan kulab din nasa ba da ya ga abin da bai taba gani ba malaman da suka ce wal muradu bil abdi huna muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan sallah an ce sallah azhar ce a lokacin da yake yi to shine a kalla laysa al amru ala ma alaihi abu jahil al'amarin ba wanda abu jahil yake kai bane la tuti'uhu fi tarki salati kakka ba abu jahil dan ya ce kakkai sallah wasjud ay salli lillah kai sallah ga Allah waqtarib ilaihi bi da'ati kuma ka kusanci Allah da yin biyayya abinda Allah ya ce kayi kayi kada ka bi wancan ta an ce wannan sura mai abin mamaki an buɗe ta da karatu an rufe ta da sujjada ashe addinin musulunci karatu ne da aiki karatu da aiki ba a yadda da aikin da babu karatu ba ko ba a yadda da karatun da babu aiki ba domin aikin da babu karatu shine nasaranci karatun da babu aiki shine yahudanci ba karatu ba aiki shine maguzanci da karatu da aiki da imani akan kitabu da sunna da ikhlasi shine tafarkin siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina da haka kenan hanya hudu ce dole ka samu kanka a daya ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba wanda aka yi fushi da su ba wala dhalina ba fatattu ba to anan sai Allah ya faɗi uku saboda ɗaya dama ba mafi yawa mutane ba su binta al maghdubi alaihim sune yahudawa yahudu suna da karatu Allah ya ce wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al in dai karatu ne ya alamuna zahira min al hayatid dunya to ba za ka wuce ba yahudi ba nacin karatu ba yahudi shine lamba daya amma fa bai san Allah ba na biyu in tsabar ibada kake so to nasara kenan sai mutum ya tafi hasumiya ya je ya ta tsalle ya ta kida ya ta bori ya ta faduwa wani ma ya ƙi auren mata wani ma ya daina sa takalmi wasu daina sa dan kunne wasu daina cin abinci wasu su ƙi aure sun zama na Allah saboda tsabar bauta amma ba ilimi bautar ba sai ina aka samu ibtada uha bid'a ce to kaga in aiki ne baka kai su ba zaka aikin da babu ilimi shirme ne karatun da babu aiki ma shirme ne to sai aka faɗi kuma tafarkin annabawa su ne masu ilimi da aiki al'ilmun nafe wal amalu salih al'ilmun nafe shine kitabu was sunna wal amalu salih shine aikin da ya hada sharadi uku al-imanu wal ikhlasu wal mutaba'atu kai imani da Allah da ya saka kai kuma kai dan Allah kuma kai akan sunna idan kai da imani ka ka kora kafirci da munafunci da shirka idan kai akan sunna ka ka kora bid'a in kai da ikhlasi ka ka kore riya dama abin da ke bata aiki shirka bid'a riya to inda imani an kore shirka idan da ikhlasi an kore riya idan da sunna an kore bid'a to sai aiki ya zama salih shi kuma imani al-ilmun nafi qur'ani da sunna da abin da magabata suke kai in ka karanta wannan shine ka karanta al-ilmun nafi ragowan ilimin muka ko ba za su zama nafi ba sai an karanta su bismillah sai kai karatu da sunan Allah to da haka addinin ya faro aiki ne da karatu karatu da aiki to Allah ya bamu kyakkyawan imani da ikhlasi da bin sunna da sa ayyukan mu su zama masu kyau abinda wannan surori suka faɗa guda biyu daidai Allah ya bamu ikon aiki abinda suka faɗa na a bari Allah ya bamu ikon bari da muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kore ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ba mu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan sakamako na'am to ga sadaka tare da buƙatar addu'a kuɗi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata buƙatunta da kuma kuɗi ɗari biyar daga ita ma wata ‘yar uwa me yasa mata suka fi ba da sadaka ne kan maza me ya fiye faruwa ne ne na'am ba sa ci da kowa ko sabulun wanka tunki uku a bawa marayu Allah ya faranta zuciyata ya kuma biya mun bukata alqur'ani guda biyu daga wata ‘yar uwa shekara sha biyar bata haihu ba take roƙon Allah ya bata haihuwa alƙur'ani guda talatin Allah ya biya mana buƙatunmu ya ci kan mahaifanmu ya yi wa ‘ya'yanmu albarka alqur'ani ɗaya da kuɗi ɗari biyar Allah ya kai ladan ga mahaifana ya ji kansu alqur'ani ɗaya da kuɗi ɗari shida Allah ya biya mana bukatunmu na alheri alqur'ani ɗaya Allah ya bawa amini na nasara akan shari'ar da yake fuskanta wani dan uwa yana neman malam da sauran yan uwa su taya shi addu'a Allah ya sanya albarka a business ɗinsa da ya fara ya kuma daidaita tsakaninsa da matarsa yake so- matar da yake so ya aura wato basu ma gama daidaita ba kenan daga wata ‘yar uwa ta samu rashin jituwa da mijinta na tsawon lokaci tana buƙatar addu'a Allah ya zaɓa mata mafi alheri a shiryawa, shiryawa ko rabuwa shiryawa da insha Allah ai ba ma san rabuwa in ba dole ta zama ba to muna roƙon Allah dukkan wanda suke da buƙata ta alheri Allah subhanahu wataala ya biya musu wanda suke da wani abu da ke damun su Allah ya yi musu Allah muna roƙonsa kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan cikawa da gamawa da duniya lafiya Allah muna roƙonsa ya tabbatar mana da imani ya muqallibal qulubi sabbir qulubana ala dinika ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك